أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجون قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha hudu ga wata na Muharram hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha biyu ga watan takwas dubu biyu da ishirin da biyu a darasinmu na ƙarshe mun tsaya cikin surutun namal a aya ta hamsin da takwas yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da tara kayan nan akwai tambaya ta cewa an samu matsala ne ko rigima kan mas'alar kiran sallah da tarjiyar wani ma bai sama mai ake kira tarji rigimar da ta kasance kiran me tarji kan shi yan uwa masala ta kiran sallah muka yi sakaki so da yawa a kanta za ka idan liman idan ladan ya makara wani wuri zai a sallah haka ne kuma duka masu sallah ne kuskure ne ya kamata a gyara yan uwa kiran sallah maganar tarji ya tabbata a suna da sai ingantattu wanda ba wani saɓani a wajen tabbatar shi illa wasu suna rija da wancan wata da wannan asali kiran sallah an san abin da ya tabbata mai shahara wanda ya fara ganin kiran sallah abdullahi bin zaid bin abdurrabbi wanda shi ya fara ganin kiran sallah shi manzon Allah ya sai aka lakanta ma ya sai lakanta ma bilal wannan kiran sallah wanda ya gani a mauliki kuma za a tabbatar mai da shi a wannan lafazin kabbara hudu ce kabbara hudu ce babu tarji yawan me tarji maimaita kalmar shahada so biyu bayan an yi da ƙasa ƙasa a yi sama sama me mata misali farko na abdullahi bin zai bin abdurrabbi الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قبر الركوع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشيني نا عبد الله بن المغربي تشين أبو معذورة shine ke da tarjihi ko komawa wanda abinda malamai ke magana shi a ruwa musulun farkon bambancinsu a bambancinsu da wancan gurin farkon ne kabbara biyu a ruwa musulun duk da ruwa a sabu sunan araba abu dawud turmizi da sa'ibin maja su ma kabar hudu sun kawo wanda kuma malamai na masu binciken suna ta ita ce ruwa ya don a sabu sunan ta hankali na tana abu masu lakin kabar hudu ce tamar sun doka kamar malikiya da wasu kamar wata maza ba zai malikiya sun doki wancan abin mazura shi ne suka rinjayar da shi shi menene tarji idan muka doki kabara hudu ko kabara biyu farko kabara biyu abin da shahara na malikiya Allahu akbar Allahu akbar domin inda yake kabara hudu abin da yake sunna a yi lumhashi a kabara biyu tare Allahu akbar Allahu akbar a yi so biyu inda yake kabara biyu shi ne kabara allahu akbar allahu akbar a shahadu allah ilaha illallah yadda suke su a wajen tarji ana abin mazura an kai an kai allahu akbar allahu akbar kasa kasa ba mai jin kai yan kusa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kasa kasa kuma ka daga ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al-falah hayya ala al-falah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah na'am wannan shi ne bambancin wannan tashahud a yi da ƙasa kun biyo ku to amma a gaskiya abin da ya yi ƙarfi a wajen sanadin hadisi ko na abu masu da za a yi tarjihi cin abin da ya ƙari duk da musu na karuwaya cewa kamara biyu amma mai ƙari shi ma kamar biyu za a shi kan haka kamar shi sabbin taimiyya haka su sai min zai malamin da masu na ga cewa irin wannan lafazin kowane ana iya wannan wata a yi wannan don su kan gama abu na gargajiya suke a ba gargajiya mace ya zo suna rukun duma duma kowa ya yarda akwai shi amma suna cewa wannan ya wuce wannan yayi amma ce abin da yayi ruwaya imam ahmad kamar su imam ahmad haka sai na bin tamiya abin da yayi aka nawo wata nan kai wannan wata nan kai wancan na da an gane ku kenan tarji shine yin kalmar shahada ta farko bayan ka Allahu akbar Allahu akbar sai ka haka kai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma ka daga kuwar jika na wata an gane sai mun da alama ayata 59
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباد عباد الذين اصطفى bayan wa mun ji bayanai darasi da ya gabata na yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da manzanni da masu imani da su ya halakar da masu adawa da su wannan ababe da nufin Allah ka bayi Allah bayan wannan bayanai da aka ba mu labari Allah ya ba mu nashi umarni kuma kai ma ya hukunta wannan umarni na Allah mun umarni mu yi godiya ga Allah ce godiya ga Allah akan wannan ni'ima imma wannan ni'ima ta gabata ta tsiratar da masu imani halakar da makiyan Allah ɗaukar imani a jumurce mu bin kasira na kasa sosai musulmi ya ga cewa ɗaukar ni'imar gaba daya ya fi ƙarfi cewa a wa Allah godiya kan dukkan ni'imar da mishi domin an wa hatta da tsiratar da kai da bala'i ni'imar ce nawa mutum ka ta addu'a Allah kauce mini bala'i ya ci kashe lahiya kaga a cire ne wannan cuta ba tsawon na wace ba ko ba mashi komi ba a cire ne wannan cuta shi ni'imar ta babban wata wani cikin malamai masu aiki da aka ta wurin aljannu iya wurin ya kiran aljannu neman arziki sai hikaya ce ta malmatun sai aka yi shu aka ɗauki aka wu sama da shi aka ce me kake so ta aji na lahiya ta aji na hankali sai abu da kisan sama ka shu da sun yi magana ka ce aji na hankali shi ne kenan ake cewa kenan a kan shi maka bada imani wata baka rama ba har je mun tada abin da ke nema inda wake ajiye shi a hankali da zakon kenan Allah subhanahu wa ta'ala umarni ke mai godiya gare shi kuma cewa salamun ala ibadatin tsafa nan cewa umarni ne mai sallama wani kuma ko da ana yin umarni da dukkan bayi na kwarai umarnin Allah ne matasa a cikin ziya kama kowane sallam kuma cewa a nan cewa iya dokan allah subhanahu wa ta'ala ke tabbatar da amincin shi ga bayan shi wanda ya zama don na an yi bayanin bayan mutanen banza da mutanen kwarai akan umarni na nan godiya ga allah kan wacce ni'ima da iya dokan waɗannan manzanni su ne a gaba kusan da kasar sahaba ke ni a nan duk bawa na kwarai iya cikin wani wani addu'a in ma ta mince za mu yi ko ta allace ne duk bawa na ƙwarai iya ce allahu khairun amma yi shirku na yan wa an ta samun kari ne shi wai allah ne mahi alkhairi mahi iji ko wannan abin da suke gamawa da allah jawabin sanannin allahu khairi allah shi ne mahi alkhairi akan duk wani abin bauta wanda ba shi ba kuma ga misali sun kama wani Allah Allah ya tabbatar da mabiyan shi da manzanni da mabiyan manzanni yadda Allah an sha gugurmanya an kai an kawo amma ga shi yadda Allah ya gama da marasa imani da tsirkar da masu imani أمن خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون هو Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da wani bayanin tafarrudin shi da halitta da komi irin baiwa da yake babashi cewa inda za ka tambaya amman halakar samawati wal ardi tambaye su wane ne ya halitta samai gaba daya haka da kasai waye wani mahalici wa anzalakum minas samai ma'a wanda wane ne ya sabaka muku da ruwa daga sama fa'ambatana bi halayyar za ta bahata ya tsoro da tsoro na garake abin sha'awa abin gani ke sha'awa Allah ce makana lakum an tubitu shajara wannan bayan ruwa ba mai ba ku da ikon fito da wannan tsoro na wannan ice fito ya iya malama nan duk wannan abin amsa ce sananna wannan mai wani aiki duka Allah ne ba inda za a ce ba a yi ruwa ba a yi wani misali babu ruwa za a yi cin abinci babu inda ba a ce an yi tsoro ba da ƙasa ba komi dai tsirin ne da Allah ke tsawa ake ci a sha a yi a rayu kuma amma Allah shiga kada kun babu wani ci gaba da ya kai a ce ƙasa kaza ba ta yi daga masu jin hannun watsa labaru jiya ina jin labaru na tebison suna magana an gudu ma ana hori a alman ƙasa ta bushe ruwa ya yi ƙasa sishirar alman da ingila ana maka matsalar abinci can ma hori ake can ma an zo jike a wata shi a turai ba hori muna ke hori mutalakawa can ma yi ake sun ba mai ruwan in allah ne ba ba wani ci gaba da aka yi a ce su a ba hori ruwa suke kuma fi a san a yi masa ruwa kai ya ce babu eh babu wani an aya ta hili jiya shi ka kai muna ta wani bande babu hori ake kuma ana jage gari wurin hajji wurin wurin wurin da ka gaza gaza ma na babu wani ruwa an wuri da ke balama babu babu ciyawa kun din kasa mun ta bushe ana ta jage a ingila da alman an gwada labarin kina Allah ce wannan ababe da Allah ce wane ne ke yin haka in ba Allah ba yace ma kana lakum an tumitu shajara ba ku iya hudu da wannan itace ita in ba Allah ba ay ilahu ma Allah wannan halittu da Allah wannan aikin aka jero na Allah a kona abun bauta tare da Allah wanda kai wannan aikin tare da Allah la ilaha illallah babu ba wani makhluq wannan aikin Allah ne shi kadai ne babu wani abun bauta wanda Allah ba da jawabi sananne ne Allah shi kaɗai ne duk da tabbata wannan hujja da yarda da haka duk wannan aikin Allah ne bal maqawmin ya'dun amma mutane ne anan kan adalci naka adalci da zargi ya maka da mu sai wuki da adalci ne ya adalci ma'ana duk da wannan hujja ai wani hujja Allah ke duk wannan aikin masu mutane ne masu daidaita Allah da wani zalunci ka daidaita mai wannan aikin da wanda bai yi ba ai zalunci tabbata يلا تقبل
أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون
أمن جعل الأرض قرارا كتنبيه وليني يسني wannan ƙasa da muke rayuwa tabbatatta a nitse an ka aje ruwa ka ya wani wata iska zo ta kada shi tun in me za a yi nan ba ta da shi tun tabbatatta ba ta rawarwa ma'ana ba ta rawarwa an tami da ba mana ba ta rawa-rawa ɗan wani ƙashin wannan aya wata mas'ala wadda muna cikin zamani ba ni bin iya kauce mana wadda tana kawo shubaha wadda ɗaliban ilimi masu karatun boko wani ma zai neman kahurta mai cewa kaza wani ya ture kaza ɗan muna cikin zamani wanda dole mu koma malamai wanda suka rayu da mu wanda suke da tabbacin kafa a cikin ilimi me suka yi magana kan wannan mas'ala mas'alar tahiya ko motsin duniya ƙarƙashin wannan aya na ga magana ta usaimi na ga ta bimba na ga ta albani kan wannan magana nan da ukun a wannan ƙarnin ba kamar su Allah ya kan bimba su rayin wallah shi wannan aya ya rike ta shi kurin abin da ta kurin ƙasa tana tsaye amma inda ya bar kowa ya ce amma haɗin aka samu ta hujja wadda ta kwatanta ba haka ba zai tare da ita amma shi ya tsaya a kan usaimin rahimahullah cikin tafsir ƙarshen wani aya ya kawo masu adad biyu ya ce lalle da ayoyi za mu kama babu nasi zahiri a ƙur'ani na wannan mas'ala na kusurcin duniya ko tafiyar ƙasa ta zantaka ta rana to wani abubuwan ce babu su zahiri ƙarra illa fa inda wani nasoshi da ake rigima kan ya ce saboda wannan masa'adar ƙara bai hukumta tsayuwa ta cat ba ta mutu iya magana masa'adar tabbata rishin rawarawa shi magana rishin kaɗawa tana nutse nutsuwar da bai hana maganar wancan mutu da kawo ya ce kan wani matsala ya kawo na wasu dalilai na hankali da hujjojin wasu malamai masu ganin cewa tana tahiyar amma nan bai sa bai kore raurawa shi da al'almuhimmin ƙarshen zamani ƙarshen mai bayan shi ya ce gaskiyar magana da abin da ya tabbata a ilimance masu ana ganin shi ƙarshe da ya tabbata da ku dalilai da aka kawo wanda ana iya ganin su na motsin ƙasa mai wa masu alayi alayi muna magana yanzu rana ta wada ta wuto ta wada me ke zakuwa shin yaya ne wannan wadawa ta ta mun karanta nan kwanaki a shan ta jini musu karin lagu za ka zai zai zai to wannan kalmar ta jini musu karin lagu ta hiya ce wadda asali malaman addini da na ilimin falaki na zamani sun samu rigima kin juna ƙayyatar da juna ganin harko su ilimin turawa ta suke da sole da suke ko a shi da suke da ta tuka turu sole ita rana suke tsaye tak a ta suke tafiya shi ya kawo rigima mu da wani gama ƙurani ya ta tafiya amma ta ta tsaya wani bikin da haka wannan zahirin ƙurani to ne yanzu su kan cikin tafiya da suke cikin cikin ɗan da muke yi ya gano a rana tana da orbit ita ma nata kamar Allah ce wa kullum fi falak yasbahun kasu kula ne kawo rana tana da farki kuma tana hutu kasu kula ne kawo ta wata kone kaga wannan ya kawo kenan kenan dan an ce wannan ta kenan ta kenan a tana tafiya to su wannan sun yarda a rana tana tafiya a inda take halaki ma kamar misalin bitas kin da take tafiya a cikin falakin da ita ma haka take tafiya take rugawa cikin da take to zama sa'alar alaƙar mu da rana wajen kulsun kirana da mu wajen ba kwana da wuni dare da rana wannan shi ne binciken ɗan adam wanda ya gano da cewa ƙasarmu tana tahiya iri biyu ƙasa tana tahiya iri biyu abinda ɗan adam ya gano a ilmance bayan ka haure musulmi masu ilimin gaba ɗaya wani har sun hau kumban ɗan adam sun gani da idansu wasu ma malamai ne na addini ina ta wani komanda ya wanda ya wannan ina ga ɗan jiyar su mutu fa nan wanda Nigeria wanda ya ta shi ce mun hau kumbo na tafiya sama ce bayan mun yi kilo dubu goma da ƙasa dubu kilomita sama sai komanda ne ya ce ku kallo ku kalli duniyar mu ya ce muka kalli duniyar mu tana juyawa gaba da da idan muna kallon su ya ce ke na gaba wannan ke malamai ne na addini sun ga wannan abin to ke na a kan wannan ilimi ƙasa tana tafiya iri biyu na ta iri biyu tafiya ta shekara a zagayen rana da tafiya ta wuni da kwana zagar a misali wanda san buga balo an ka bugi balo da gehenta ya take yi tana tafiya a tsaye kuma tana juya kuma tana tahiya kuma tana juya kan kanta tana haka kuma tana tahiya haka bulsun din duniya suke wani abu ne na masu binciken ilimi kenan akan haka hatta albani rahimahullah shi albani ta ma a wannan abun da suka ta iya cikin iya cikin ta musallamat ta musallamat albani ce wanda dole a yarda a mika wuya dan bai cin karo alqur'ani ce ba ka kafin ba wani magana ta wani jayayya ma an riga an mai kauya ma abu ne da an yarda dan bai cin karo alqur'ani wani abu ne wanda ba a gano shi ba daga baya aka gano kuma abu ne marmus ana ganin shi wannan shi ne magana wadannan malaman gabata kan mas'alar tahiyar duniya da rana sai mu ce Allahu a'lam kuma yanzu dai Allah ya ce amman ja'ala al-arda qarara wannan yasa kasa sai kasa matabbaciya ana ba ta raurawa cikin nutsuwa wa ja'ala khilalaha anhara kuma wane ne ya sanya ma kasa idanu na ruwa koramu na ruwa masu yawo dan wani har daban da daban bahar teku babba ocean ga sunan shi nahar tsirar teku har ruwa mai yawo irin su zaman isa irin su irin su ne dole nahar ne ba bahar ba ne ba ruwa ne mai daji mai shayuwa bahar ba ta shayuwa to a takaice dai wannan ruwa nahar da ke khilala anhara bahar iri biyu ne nahar akwai mai tahiya a sama akwai mai tafiya kalkashin ƙasa hikimar Allah subhanahu wata'ala yake ya shirya wa wannan duniya nan ɗan adam zai rayu sai ce wata ni'ima duk inda ɗan adam ke sama ƙasa zai samu ruwa a ƙasar shi illa kusa ko nisa yadda kasan teku tana tafiya haka yake tabbatacce ne a cikin ƙasa a ko ido na ta ido teku ce mai yawo babban teku na ana iya yawo a cikin ƙasa wani wuri da yawa wani wuri kan shi na yi wannan na libya kan dafi ya samu ruwa ne mai yawa fulan a cikin ƙasa kamar teku kuma cikin ƙasa ki kurin na allah allah ji shi kurin teku ce ta ma ta ƙasa ce ruwa ne mai shayuwa ba irin ruwa ba ne ba na bahar mai girtsi mai gishiri to wannan a wannan aikin lace wane ne ya sanya ruwa ƙoramu a cikin ƙasa waje alalaha rawasi waye sanya ma ƙasa jigo duwatsu a su ne kamar jigo wanda yake har mana rawarawa ana wanda yake wanda yake wanda yake cewa wanda yake kilibar ƙasa wanda yake bata daidai da kan wani wuri ya wani wuri shi ne ake dutse iya bata kenan daidai ci ya ce waje ala bayan labarai na hajjiza kanan bahar wane ne yake da hikimar sanya ma teku shamaki shamaki yan uwa da kuka suna ta cewa sai shamaki wannan na tsakanin ƙasa kamar ruwa wata wani ƙasa ta rabu tsakanin ruwa biyu a hajjiz ga ruwan ta ce abin da mabar zafi ɗaya zafi yan ga suna lalzaƙiyan ga suna suna haɗe wuri guda a haɗe wuri guda amma kuma a kone hijabi wani ba sa gamuwa da juna wannan duma su kalla kalla abubuwa masu koyan duniya ka aski abin a gana gana da idanka ga ruwa iri wannan iri daban-daban ko mana ba da ocean ce amma in suka fi aka yi kowa da wani shi kuma launin ruwan daban-daban ne da gana akwai na senegal mana kusa senegal akwai shi kada kallon idanka da mediterranean ne da pacific aka zo ga su a gaban suke amma ba sa ruwa na sai a fasa senegal akwai wurare da wani duniya masu baki-baki ruwa abu a hutun akwai hutun mai kartun kenan na bahar ahmar kenan wannan abu ne a hili ce wata wannan kenan wani iko ne na allah ga ruwan iri biyu a haɗe a haka amma sun basa da ruwa ko sun yi fiye suka taka ɗakurin kowane kuma wani ke wane ne mai wannan jini'imomi da aka jero na sanya ƙasa matabbaciya ya sanya ƙorama a cikin ƙasa sama da ƙasa ya sanya ƙasa turaku ya sanya wa ya sanya hijabi tsakanin teku biyu a ilahun ma'amla don wa abu wani abun bauta wanda suka yi wannan aikin tare da allah babu allah kaɗai wani aiki haka la ilaha illallah babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta sai allah bal aktaruhum la ya'lam duk da wannan matsayin Allah da wannan tabbata hujja haka Allah shi ka dake da wannan aikin ba wani wanda ke tare da shi amma mutane mun yi mutane san da haka ba suna da suna da aikin wani ba ko Allah suna tare da wani ci gaba
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
kuma duk wannan tambayoyi ne amsa sananna ce tabbatar ta ce kur Allah ne amman yujibul mutarra idza da'a tambaye su wane ne ke amsawa wanda ke cikin matsala mutar mai cikin problem matsala literal matsala ba haka yana saurara ba bukata ba bukata ba ce ba ita ya kai wani halin gaya cikin matsala problem iyaka ba mahuta dole kuma ga Allah waye za a koma a nemi warwara a wurin shi a shiga halin matsala waye ka shifa su kuma ya yaye bala'i eh an shiga matsala iyaka ya yaye bala'i waye ke wani aikin amsa Allah yan wa cewa ana hikimar Allah ta amutar da ka ba mutum cewa wannan tambaya ce su sun sani yan wa hatta da kawuni in shiga wani hali hatta mara imani ta cin jarabawa Allah ba aka cikin Allah gaba da bayi ba sai su kanta ya kusa gaba da ruwa ke ta kada ya kuma kira kowa ta Allah ya kuma ba kira Allah har makin sa ikirama ikirama bin abi jahal wacce da ya musulunta me ka musulunta ikirama ikirama yana cikin wanda manzo Allah ma wantan saboda yake ya musulunci bala'i nake adawa da musulunci ce bai zama inda manzo Allah ke rayuwa ya mutunta shi ya shiga bayan annabi ya buɗe maka ya shiga batun tsere ya bar ƙasa gaba ɗaya a cikin ruwa suna ta yi ne zaka kira latar uza ruwa ya kada ba to fa fa fa ya har sai latar uza sun ce kai kai kai wannan ba kiran ba a kiran wani abu a cikin wani halin ba kiran kowa ya Allah shi can yi mutumin mushriki ne na na kada maka suka ce kai kai a cikin halin ba kiran kan kira mu da kan jaraba kan jaraba ba kiran kowa ya Allah suka ce kira kowa nan ba kiran kowa ya Allah a nan hankalin shekaru iya gaban musulunta ya ce a yiwa irin wannan halin idan ba a kirayen wani abin bauta ba to me wani bauta shi me wani kenan in ha halin matsala furfur alba kira ba abin bauta ya Allah kadai kenan ba bada bar shi a koma ga Allah a nema Allah alƙawari in ha Allah ya tsare shi kuma zai kuma man da mushi idan mushi zai kuma makka sanan kuma shi makka kenan Allah sa kuma Allah da ya afwa aka mai rangwame aka bar shi kenan wannan abin da nan ne hakka bu shi gaba da Allah ya koma wani yana yanzu mutum ya shiga matsala ya shiga ya shiga taka ya kira shehu shehu shehu ya ce wani daga taɓa ne da wani wani Allah da samar da samar da ke wani da yana wani Allah da taɓa ci Allah da ci Allah wani Allah wani Allah kenan wannan mutum abin sanan ne Allah shi ne kowa ke shiga furfulam kuma Allah ne jarabawa hatta ka wurin Allah ce sai in tsira da ku daga cikin bala'i ji jarabawa ke gani sai za ku yi imanin kuwa wasu su koma wasu kuma su fitirce kenan Allah iya dimme matsala Allah ne kai ake kira a halin problem kowa kira yi ko in so yayi ba ni wani sifa ba Allah kenan wannan shi kenan a manjin mutar za dawo waye yake amsa mai tsananin bukata a za da awo in ya kira Allah ka kira Allah ki ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kira addu'a ce ba a rataya babu sha'a ba ku kira kira aiki haka annaba suke ka ta ka hore masa hankali kira suke haka hore masa hankali Allah kira suke ya Allah ya Allah kira ma kai ba kira wai ka rubuta ka sha ko ka rataya kamar dan kamun kura rashin tunani rashin tunani wallahi kai Allah kurin ka kira Allah kurin abinda babu sakani dukkan tun daga annabi Adam har karshe kowa za addu'a da ka bar hanya kullum uwa da kamar addu'a laka kashi kwashi kwashi a rata ya a sa a rubuta a na a sha dukkan jin haka bara ne Allah shi kan gurin ya ce amma yanzu mu fara za ta awo yan wanda ga wani matsala kuna nuna mutum nuna cikin taurin kai Allah ka je wajen masu wannan a rubuta a sha a laya ka je ka ce ka ɗauko rigima za a riga ka ta baki Allah mutum ma ba ta baka sha a ce za kira almajirai za a yi wane ne ya da na haji za a da a kira kira almajirai ba su da baka sha Allah ka gani ka yi maka jarraba hankali ta baci ka ce to malam wai ta baci ta ta kotawa a yi yanzu a yi za ka daga za Allah bai ce malam ta maka sha wallahi bai bai ba kana ya ba Allah ya da baya addu'a ko da ka kira almajirai za ka za a yi addu'a addu'a kuma ta gaskiya ta kiyafar kenan amma shi mutar za ta hau waye suke amsawa al-mutar za ta hau mai bukata in ya kira Allah wai kashi su ya yaye bala'i wai ji alkum khulafa al-arab wanda kuma shi sanya kuma ma ya kasa wannan su zo wannan su kai kaman ba a yi za ku da kakanni mu ne suka zo uwayen mu ga mu na wata ma babu haka Allah tsara kasa kaman ba eh ko ina haka tsara shi da turai da amurka da ba inda ba mutuwa ba inda babu likita wannan ya tafi wanda ba ga da ba kan ba a yi daidai kullum ta ya kare dan tattun tamanin shirin babu cewa ko ina mutuwa ake kuma babu inda ake ana an ci gaba a mutuwa a ƙasa kaza ba a mutuwa ko ba cuta ko ina cuta ake ko ina mutuwa ake a ko ina ko kabari ba ka a ƙasa kaza an ci gaba an gaje kashi ka ɗari biyu babu babu haka Allah tsara duniya wannan yanzu wannan yanzu haka tsara kashi ke waye mai wannan aiki Allah da kai ce a ilahu ma Allah akwai wani abun bauta tare da Allah babu wannan aikin aikin Allah ne kadai kalilan ma ta takaru duk da haka Allah ce yan kadan ne kawai da kuke tsaya ku tunani Allah samu kuma
أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون
أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ويكي شريان تكو وغاني هنيا ko mun duhun dare za ka yi bulaguro kuma ka kai inda kake so ko dare ko rana a cikin teku ko a cikin ƙasa waye ke ba ku tunanin bin hanya da alamomi da ya sanyawa hanyar duniya ko ina wace wannan wannan hikima ta shiryar da ku a cikin duhun teku duhun ƙasa ko da teku wa man yusidu riya bushran bayna da rahmati wa yake asko aiko da iska iska an san iri iri ce jariya hatta an san magana ruwa iskoki ne ke gamuwa cikin hikima ta Allah suke barbarar juna da za abin da kuma a samu abin da Allah kaddara da ruwa wannan kasafin hadiri ya gamu wanda zai turo da suka alama ga hadiri na zuwa a tattara kaya ko a tsere gida waye ke wannan aiki na kaɗo da ran iska ta rahama ta ba da bushara kafin zawar ruwa shan bene da rahamata kayan rama ta ruwa Allah ke wannan aiki na malaci a ilahun ma'allah a kowane abin bauta tare da Allah suke tare da Allah baro la ilaha illallah ta'ala Allah amma shi don haka Allah ta'ala Allah ya ɗaukaka ya yi kari duk abin su gama da Allah su ba shi haƙin Allah ko ma mene ne Allah ya yi kari haka ya huta haka subhanallah ci gaba أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
amman ya bada da halka sun mawari ka tambaye su wane ne ya fara halitta ta kuma mene ne kuma yake iya sake wannan halitta bayan ta lalace na amsa sanar na ce allah ne da ke haka ba wani abu da ya kawo a saman wannan ƙasa wanda ta gina ko ba ka zai ta ce ga wani abu ce ga wani abu ko ma mene ne ko kaɗan ne ko makaɗan da shi a ce ga wani abu wanda wata ƙasa ko wani mai ilimi shi kun ce ake ga bak ko yin shi ko ilimi ci gaban ƙasa ko amurka ce ko rasha babu wani abu ɗaya ko man kaɗan gishi idan a ɗauki na allah a gama a gama zai zai bada eh shi ne sun cikin an yi jokoti kaza an gano kaza shi ne shi abu a gama kun dama ba akwai shi babu wani abu ɗaya da wata ƙasa ko wani ilimi na wata ƙasa kullum a ilimin shi kullum ya zama abu haka babu ko maka ɗan shi abu kana ka tabbatar da haka ba wani abu na ta sun mai kauya su kansu na ba mai ɗaya ba wata halitta hikimar yawon mulki da cikin Allah su dan wani mai ilimi suna komi ta mai ilimi ko da kawunci ya ya ga wata nan girman mai amfani ta abin domin abin ya wuce hankalin mutum halittu nawa sun san da su wanda halittar da ba yadda ɗan adam ma ya ganta amma halitta ce mai rayuwa mai tsari mai komi idan kama san bai ganta na'ura ma ta na'urai sai an zana wurin mai ninka abu sau dubu wata ya ninka girman sau dubu magashi nan gare su akwai shi halitta ko tana rayuwa tana rayuwa ta kuma tana komi amma kai baka ganin ta kai ma da irin wanda abu a kai ka dan abinda Allah ya halicci mutum wannan ko kawul ya san haka nan halittar da Allah ya gudo daga cikin babanka ta shiga ta agamar kwan babanka babu wani ido a duniya da ke ganin ta an ga ta ga cewa ne ka aika da abin babu shi babu shi idan da bai da ganin shi ba idan da yake ga dan abin da yake zufan nake to daga cikin namiji nace ga mata na abin mace babu shi ya sa a na'ura an mai a fara alumka alumka ya ga shi na gare ni ma idan amma da shi aka yi abin da ba a gani ma ta fi a bara ɗanɓare ba aka yi da shi aka yi amma hera kima ita kenan wane ne ya fara halittar komi kuma yake da ikon sake kundo wannan halittar ba ta da shi ya ba misali a gabanmu kayan tamu ta zo kayan tamu ta zo ya yi sau ga a gaban ka yadda da mana ake ka je bayan gari ka iske da hatsi da dawa da kyankyalaba da waye da shiga iri-iri ciyawa iri-iri ɗan kai wata uku da ka koma ba komi iska ko ba a je gona ba in ka koma aka yi ruwa ka koma ya ka isko irinsu sun lalace kara ne ba karan ba komi ba komi zube amma a sake tada wannan karan da ganyen shi da karan shi da kamshin shi da komi irinsu ɗaya yana bara Allah ce wa kuma ka zaka kulki haka za a muku Allah ya ba mu wani misara ku dibi abin da gaban ku da shibka kuma wata ran haka ne mai wannan iko wannan an baka ayati a gaban ka ne ayi ayi shibka ta tashi da kara da yi iya da zan ta komi kwana bi a girbe talata kuma ta kuma shuru ba komai a wurin wata ran kan aka sake ruwa ne ta sake fitowa kuma kamar ta irin su ɗaya in zaka ɗauka hoto sai ka gane na bara da damana to me wannan aikin shi ne Allah shi ya kare shi rai kuma sake mai da abin a yadda yake yadda kaga an mai da irin dawa ta garin ta bara da haɗi da wane ne kai ma ta hanzar duka tabbas kenan wane ne ya fara halittar gobe tun mai da kuma zai sake medo shi yadda yake kuma da suku mina sama wal ardi wane ne ke arzuta ku tsakanin sama da ƙasa sama ta zubo da ruwa kuma ƙasa ta hudu da tsoro wa yake wani aikin Allah ta alkan shi da tafkar da ruwan kuma yi ba ƙasa damar hudu da tsirar da ake su ya ce a ilahun ma'allah ɗan wadonan ya yake hujja ne shi mu zo ɗan mai wannan aiki ɗan wadonan Allah iya yanke hujja ga masu tsoron Allah ba kama wani Allah ɗan wani duk abin da ake jarowa akwai wani Allah ya kama ka akwai wani abin bauta tare da Allah ko akwai wani mai aiki wanda ke wani aikin tare da Allah akwai babu kai tuna wata da babu ya nuna da zuwa da abin shi kadai kashin zalunci ne ka dauki wannan abin da na ka ba wani irin wannan haƙƙin sai ta shi Allah sana ta ta ta ta bin hukumin adilu shi ne adilu ne kike nan gaban mai wannan iko da wanda bai da kodu sai Allah zai gaban hukumin adilu yace qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kuma sai rigima kuna ga ana eh Allah ku kawo wata hujja ta matata wata ba da hujjar bautar wannan babu Allah ce
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون
أنا أبن لكم يكي وانا مغانا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ka gaya kowa sani sama ko ƙasa babu wanda ya san abin da yake gaibin ba shi ne hujjar da aka kawata a kan kawurtar da mai da'awar sanin gaibi a shakakarun cikin sami hujja cewa duk wanda ya ce duk wanda ya ce annabatan gaibin ba wani ba ta ce ya ma'allar ƙarya shi ne hujji duwun da ya maki ba wani annaba karshe da salama in ka ce ya san zai kama allah ɗaya in ji aisha rajin rana cikin sai musulun ɗan wa mai nan shi ba da mutane suke kawo wani lokaci in ba gane ba sai ana neman wasu ki ana suna cika a ba su gano ba sai ta taka maka ruwa sun sun bukari na gaban labarin kaza suka zo ruwa eh ruwa yadda sun zo mazan a nasarar ya bada labarin da da yawa ai shi allah subhanahu wa ta'ala shi bayani na magana na su da bai biya hada ba mai ganin gaibin allah ila mai kalamin rasul sai wanda ya ritarwa daga cikin manzanni kenan manzo na allah shi allah masanin gaibin shi yake gaya mai kazan kenan a wajen shi ba gaibu ba shi matsalin gaibu ne san gaibu sai ba manzan da ya aiko labarin kaza na gaibu don wannan hujja ce don ku gano wannan yana da alaka da alimin gaibu shi ala shi ne duka manzannin allah a gano suna da alaka da masanin gaibu a nan zai ba da labarin abu na gaibu kuma wakana wannan shaida ce ta manzanni suna da alaka da masanin gaibu amma a karan kansu san gaibu ba a karan kansu san gaibu ba amma shi Allah ba sanar da mu shi ka sanar yau misali annabi sallallahu alaihi wasallam wannan taruwa cikin sai musulmi sauran wurare zai labari da yawa ya zama annabi labari cikin sai musulmi tun da sai dan asuba yake ba sahabbai labarin abin da aka yaba za ta shi kiyama za a yi kaza sarki kaza za a yi kaza masala kaza za a yi kaza kullum labarin da bane tun da sai har azhar tari aka min bane sai da azhar ta sabko akai azhar ya koma ya koma kan mimbari yake masa bayani zai ba masa bayani kun bayani abin za a yi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza tun da alzawar da adar sai ya sabko aka yi la'asar ya koma wuni guda kun labarin gaibu Allah masanin gaibu yake sanar da shi kuma shaida ta cewa manzo in Allah shi musamman ka ta abu da yawa take ba mu labari abin ya yawa wani ba ka sai sai abin da ya muka abin suna nan ba ga mu suna abin da ya zo sai wani abin annabi bai wani tana annabi ba mu labari shi ta abin ya mutu ganewa ma mun mance yace wanda ya ilimi ko da ya da yawa kina annabi ya ba labari da gaibu amma ba shi bane ba a karan kanshi san gaibu amma masanin gaibun ya ba shi labarin gaibun ya san gaibu dan za mu gano haka aikace kan da masala ta masalar matar shi mahi kusa da shi aisha aka zarga aka zarge ta zaman da wakan sutun nur dan sutun nur gani gari hankali ta shi madina ta rikice aisha ta ta ta aka mata kaje da zina annabi bai sani ba abin hankali shi kai abin har aka sabe shi ba ko ne dima abin da wakan karatu qur'ani karatu sunna ga da abin da wakana kan da kan gaibe kan da wakana abu da yawa abu da yawa dukkan kurani a takaice kenan annabi annabi san gaba amma yana ba da labarin ne shi yan sake kenan in ba manzo na Allah ba kan zaka duka da tuhum da ake na aqida karanci su a shifa su muktasar ali duk da ake na nan hadar malikiya ake babu rida sai ga mun da ilmin ghaib duk wani da ilmin ghaib kaburi ne rida ce kai rida hadar malikiya kenan shi da anan dan duba kaburi ya duba ce maka zaka za a sa ba ba sa ƙarya yake kuma ka wuce kaka yi da duba baka labarin balle a nan Allah shi karkuwa ya zakannin mu sai za a ma a yau yana ce za a ji a ji ba wai arman ma yana tambaye malamin yaushe za a rama arman yaushe za a arman ya ce da suka ku ko wane ne eh ko a ce haka suke jibi da suka kuma mace da suka yaku da suka yaku ne ko na wani bari da suka yaku ai shi ne shi na mako da suka yaku ne ya ce da suka yaku kan ba da suka yaku laskare ku baka ta ba laskare ku ne kenan a ce a ce shi ga wata ko a ce sha biyu ga wata haka malamai suka zanna ya ce wai shine sa'a alaman ba a yi kenan bai sa'a ya yi shi daidai da wannan kwanaki in bu dagoro za ka yi kaje daga musu akwai sa'a ko ba ka rana ta za ka sa'a duk wannan shi ta da bara kai in za ka arabi ajiba wai mata ce akwai har kawace ko baka kawace ba za ka mace yadda kai malami sunan mace ya ce ka sunanta ya ka ya ce ma uwayen su buka sunan mata da ango sai zo yayi eh yace maka akwai arma ko ce buka sai ya ce akwai arma ko ba arme kullun san ban zani ba misali wani misali dan da mutum mun yi da kiyar mu Allah ga ta muna dan koya mu gaskiya abin musa abin mu shi dan har da misali za a ce sunan Ilyas Ilyas to Ilyas iya da kamacin duk ko harfi da kalma daya harfi da kamacin wata letter ce sai alif ya ce daya lam ya ce ya ce 30 ne ya goma ce a wai shirin da ba zan zan su shirme ne kenan wai an aka gama abun aka gama kenan su su nawa da alif da lam da yadda sun kowanne a can alitai ya ce to kenan an gama talatin ga ɗaya talatin da ɗaya a yadda su ne da uku da hudu aka gama ga wadaka da su ne tarantu ne kare arba'in ne hamsin ne ya bada wannan harkar na ya ɗauko nata aka ɗauko nata zainab zainab zainab zai kaza ce ya kaza ce a gama ta nata kuma tamanin ne ko goma tara ko ɗari shirin ya a gama da nawa in nan nan burke ya bada nawa ya bada ɗari biyu bada ɗari da ashirin ya bada ya tafi zifar tus har ba gida goma sha biyu ya ga gida goma sha biyu aka samu aka samu kenan mara ya ce ba ta gamuwa haka suke Allah gani haka ne suke da ita ita fage fage ne na wani shi shi aka aka ce alƙalin ma shi suka jaga da akwai akwai zirgiya suna ko kasa akwai malami ne alƙalin ma ko malami kasa shi kuma mai mai kasa kuma mai kasa shi a mai kasa mai kasa duk shi ne ita kasa akwai littafi da suka yi littafi gidan sha biyu gidan kaza gidan kaza suka yi to an je kasa wani ya zuba ta sai da ya kuntu kuntu kuntu kuntu game da sako da kudin da yake wanda ya zo ya tsallake ya shaƙi ya shaƙi ne tsallake wani shaƙi yau ya tsallake ya tsallake a ƙare me saura ɗaya ce tsira ko biyu ya ya gama ya sa ɗaya ana in ya yi can abin da saura ɗaya da ko biyu ne ya gama in layi nawa ne a tattalin kayan ya ce to sai ake labari kaza kaza kaza kaza ne yanzu ƙwarta masu aka ƙura ko masu ƙwarar anan zuwa mai da sun ƙura ta ɗanbiya ko ƙwarar ta ɗanbiya sun sabai ake yin ta umar kama kai ba kashi umar kashi ke ba kashi zanen tun lokacin da aka zaɓa akwai ƙura'a mai ƙura'a ko suna na bane ba aka yi sabulu ya ce ni haɗi danka karanta kaza an ga zangul hannunka ni ma daga annabin Allah ayuba kai kai kai kai za ka yi mata za ka mutu cuta za ka mutu cuta da lahiya haka ne wa ka saka hawa sunan ayuba an ka hawa an ka hawa an ka an ka hawa isu za ka wani jini an ka hawa ibrahim to za ka yi bala za ka zo garin kuma za ka gudu hijira haka da kun tsari ne o bayan gano yadda su kuka karɓi suna na bawu kai daya an sake ya karɓi kan wani to ga gautar da yayi to duk in wani tsari ne kurin dishirme ne dishirme ne ba mai gaya ma kai in ba Allah ba kurin a banza ka kawurce mu Allah kuma babu yin bukata a tafice kina shine dai Allah ga mana cewa gaya mutane kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghayra illa Allah gaya musu sama ko ƙasa babu wanda ya san kada in ba Allah ba kuma shu'urun ayyamin masu su san ba ma yoshi za ta rusu kiyama shi na kiyama ba su da masanya kan kiyama kanta duk da mene ne Allah ce
بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون yanzu Allah ya magana ba da dalar ilimin filakara ya magana ba ma shirin ajiyar ba sun ba san bai shi ne kiyama ce bal dalar ilimin filakara na kuma su iya ce mana za ka ilimin mana intaha wace ilimin su ya kai mana ya ci burki ba kan lahira a nan babu wanda ya san ya fice duk ilimin ka an gazo ka daya bakin nan ya kawo wata jibril da ya kawo annabi ziyara sai da annabi da mai tambaya ta mata sa'a ita ma ta masala min alamun min masail ko mun musu da annabi alamun masail yace ai shi mai tambaya da na tambaya duk anan kenan matsayin su daya kenan anan kan ilimin tashin kiyama ilimin su ya ya ci ba mai sanin man ilimin ya bace ba na ya ba ba wanda sani kiyama ba wanda sani tashin kiyama bal hum fi shakki minha tabar masu wasu na kokonto ne akwai ta ko babu ita suna dan karkanta ba su tabbata kanta ta balhum balhum minha amun duka ma ta bar ma gaba daya makayi ne kan tashin kiyama kan ilin kan ma imanin kiyama gaba daya suna da ma'ana makamtaka ta shi ma imanin ta kan ma ba gaba daya ba sama da mai kuma wasu ma suna da mutane hawa hawa ne akwai wanda cewa shakka ce suke akwai ko babu kuma wanda ma ya sa imanin ita bai san mai yoshi ne Allah ya yi ilimin ta shi ne kiyama babu wanda ya maka sai Allah kadai na gane kamar ta mutsaya Allahumma sai ɗan uwa kayan mu tsaya akwai ɗan uwa cikin malamai masu wa'azi sannan ne cikin Nijar ɗaya ko Najeriya mubaraka mabaruk na agadar Allah mai cikawa sati da ya gabata a garin mu bayan jiya kusan shekara biyu ta cikin addu'a da cikin shiga farta mishi kuma akwai ɗan uwa masu rashin lafiya Allah ba su lafiya ya sa ya zama kafara ne akwai uwaye akwai uwa kwarai Allah ba ta lafiya da sa zama kafara ne gare su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا امين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته